ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهكم والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marici na litinin sha hudu ga watan rabi'in Sani a shekara ta 1447 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan goma a shekara ta 2025 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin al'aqidatul dahawiyya na sheik ko al'imam abu ja'far al-dahawi al-warraq allah ya ji kansa da rahama wanda sheik fauzan salih ibn fauzan ibn abdallal fauzan ya yi wa iktisari ko ta'aliki wanda muke bibiyar matanin da kuma ta'alikin baki daya in ba manta ba darasinmu na ƙarshe mun tike da gabar qauluhu wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi matashiya ta 34 da haka zamu tashi matashiya ta 35 wannan kuma shine darasinmu na 11 al-imam ad-dahawi yace wa mashi'atuhu tanfudhu kuma abin da Allah ya ga dama shi ke wakana shi yake wanzuwa shi yake zartuwa lil ibadi ga bayi illa ma sha alahum sai dai abin da Allah ya so wa bayi din fama sha alahum kana kuma duk abin da Allah ya so wa bayi shi yake kasancewa gare su wa ma lam ya sha lam yakun duk abin da Allah bai so ba kuma ba zai faru ba da haka ubangiji subhanahu wata'ala sai abin da yake so shi yake faruwa a wannan duniya ko da wani zai so wani abu to fa wannan abin ba zai kasance ba in ba Allah ne ya so shi ba kuma inda duk kowa zai ki son abin in Allah ya so shi to kuma zai faru to duk wannan dai yana nuna mana lalle mu ɗamfara da Allah ba da wani Allah ba duk yadda za ka so wani ya yi abu in Allah bai so ba ba zai iya ba duk yadda wani zai ce maka zan yi in Allah bai so ya yi ba ba zai iya ba to ka fi nemar Allah ya yi maka sama da wani ya yi maka idan Allah ya yi maka to wani ko ya so ko bai so ba sai ya yi amma in Allah bai so ba to in duk duniya za su so wallahi wannan abin ba zai faru ba an gane ko da aka bayi su san cewa Allah sai abin da yake so ne yake faruwa sai abin da ya yadda ya faru ne kadai zai faru amma ko wani shehi ko wani annabi ko wani mala'iki ko wani manzo ko wani salihin bawa daga cikin salihan bayi duk girmansu duk darajarsu ba su isa su maka abu ba in ba Allah ne ya maka ba sau da dama za ka ga mutane sukan faɗi wannan maganar a baki amma kuma idan aiki da ita ya taso sai ya gagare su za ka ga mutum ya ce ai baka isa kai min abin da Allah bai min ba kuma haka ne to amma galibi wani idan ya shiga matsatsi to kuma sai ya manta da Allah sai ya koma kama kame za ku ga kafiran da idan suna zaune lafiya ba sa tuna Allah sai su ta shirka su amma ko su sun san cewa fa ba mai yi sai Allah yadda za ka gane haka da sun shiga matsatsi kuma sai su koma kiran wa Allah sai su daina shirka wa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu ad-dina falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun to abin da zai baka mamaki da yawa daga cikin musulmin da suke da'awar musulunci a yau me yasa muke cewa suke da'awar musulunci domin ko dai ba su san shi ba ko kuma sun san shi sun take a baki ne kadai suke tutiyar su musulmi ne amma ko ba su san musuluncin hakikaninsa ba ko kuma sun sani sun take to da wanda ya sani ya take da wanda kuma bai sani ba yake da'awa kaga maganarsa ba tabbatacciya ba ce da'awa ce iddi'a'i ne za ka ga da yawa daga cikin masu da'awar musulunci a yau a lokacin zaman lafiya su yi shirka in sun shiga bala'i ma su yi shirka to wannan zai nuna maka inda za a ce gwanda-gwanda to ta wata fuskar gwanda-gwanda aikin wa'ancan kafiran ma da aikinsu a yau domin su wa'ancan kafiran Allah ne da kansa yake ba da labari in sun shiga matsatsi sai su daina shirka sai su koma kiran Allah amma idan suna zaune lafiya sai su ta shirka to amma yau ka lura da kyau za ka ga akwai musulmin da ana zaune lafiya yana shirka an shiga matsatsi ma ya yi shirka wal billah amma shi a ganinsa shi ba matsala ba ne shi ba shirka yake ba wancan kafirin shi ne yake shirka alhalin shi ma shirka yake bambancinsu kawai shi yana tutiyar shi musulmi ne shi kuwa wancan baya da'awar shi musulmi ne amma ta fuskar aiki nasa ma ya fi na wancan muni yanzu kwana-kwanan nan na san kun ga kilif ɗin wani wanda ya fito yana cewa idan za ka yi tuntube da ka ce shehi ibrahim sai ka dawo ka tsaya ko da mota za ta kife da an ce shehi ibrahim sai ta dawo ta tsaya da kaza kaza da an ce shehi ibrahim ma'ana a halin matsatsi fa ana kiran wa wani allah a madadin a kira allah kafirai mushrikai in suke shiga matsatsi ba sa kiran gumakansu sai su kira wa allah amma kai kana cikin halin matsatsi kana da'awar musulunci amma kuma kana kiran wani Allah kuma an yi magana ka ce kai masoyin manzan Allah ne a ina manzan Allah ya koyar da wannan annabi sallama cayi da abdullahi dan abbas idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka roƙa roƙi Allah in zaka nemi taimako nemi taimako a wajen Allah yanzu nan neman taimako ne ko ba neman taimako bane amma manzo Allah bai ce ba fasta'in bi ka nemi taimako da ni a'a sai ce fasta in billahi amma kai yau ba ma da annabin kake cewa a nemi taimako ba da shehu ibrahim to ko da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a neman taimako a irin wannan halin kadai da wa ake neman taimako Allah ballantana da shehu ibrahim ba a yi mu fahimta da ka shehu ibrahim ba zai so abu abin ya kasance ba in Allah bai so ba duk duniya ba wanda zai so abu abin ya kasance in Allah bai so ba wannan shine gaba ta talatin da biyar wacce imamu abu jafar dahawi ya ce wa mashi'atuhu kuma ka sani yaddar Allah da ganin damarsa tamfuzu shi ke zartuwa la mashi'ata lil ibadi bayi ba su da wani ganin dama mai iko a ce wai su ga dama kuma abin ya kasance ba su da wannan illa ma sha alahum sai abin da Allah ya so gare su fama sha alahum to don haka duk abin da Allah ya so wa bayi kana shi yake kasantuwa wa ma lam ya sha abin da Allah bai so ba lam kun ba zai kasance ba kowaye ya so shi kuma a duniya to shine Dr. Fauzan ya ce Allahu subhanahu wa ta'ala lahu mashi'a mu sani Allah mai girma da buwaya yana da ganin dama da isa wal ibadu lahum mashi'a su ma bayi suna da ganin dama irin nasu wanda Allah ya so gare su walakin sai dai ka sani mashi'atal ibadi murattabatun ala mashi'atillahi ganin damar bayi yana hawa ne kan ganin damar ubangiji mana in Allah ya so kuma bayi suka so sai abin ya kasance mana in bayi suka so Allah ya so sai abin ya kasance shi son bayi baya yiwa sai in ya haɗu da me san Allah ganin damar bayi baya zartuwa sai ya haɗu da wa ganin damar Allah walaisad mustaqilla ganin damar bayi ba cin gashin kanta take ba a ce ga wani shehi ya ga dama da haka abin zai yi bai isa ba an gane ko bai isa ba duk duniya da za su haɗu su ga dama suna son abu ya faru abin ba zai yiwu ba ba su isa ba sai in ya so Allah ولهذا قال سبحانه سبود هكني ألا مبواي يفدا وما تشاءون إلا أن يشاء الله بكو إسكو سو أبو بكو ما أبن يكسن سيفا إن ألا ياسو إن الله دومن حقيقة شي ألا كان يكسن عليما مسني حكيما مي حكمة idan Allah ya bar kowa in ya ga dama abu ya so to duniyar rikicewa za ta yi domin ba ya ce daidan wani karkataccen wani wani sai ya ce yau a tashi da zafin rana shi kawai rana yake so wani kuma sai ce a'a ni ya kawai so nake a kwana ana ruwa wani kuma ya ce ni kawai yanzu so nake yi dare ya ninka kar ai wuni ai kwana uku ana dare dan ya ta bacci to kaga idan Allah ya bar mutane duk abin da suke so zai kasance to duniyar rikicewa za ta yi kuma sannan saboda su bayi ba su da ilimi na sanin ƙarshen al'amura kuma ba su da hikima wani za ka ce da shi to wani da ka ce so kake yau a kwana ana ruwa me hikimar sai ce kawai ra'ayi ba wata hikima kai kuma da ka ce yau ai zafin rana to me hikimar wallahi kawai haka nake so to amma ka sani shi Allah fa duk abin da kaga yayi da ilimi a ciki da hikima ko rana kaga ta kwalle kai ba ka santa amma shi Allah ba dan kawai zafin rana ya turo ta ba dan ta yi wani aiki akwai wani aiki da za ta yi na ilimi da hikima yanzu sau da dama idan ana sanyi ba ma son hazo ko mutum baya son hazo a ce yau ka fito sai ka toshe hanci sai ka rufe baki duk ƙura ta cike maka ɗaki duk gashinka ya yi fari kamar mai furfura to amma wannan hazan da kake gani akwai wata hikima rayuwar wasu ce ka tambayi manoma alkama duk ruwan da za a kwana ana yi ba abin da yake sa ta yi sai wannan me hazan wannan hazan shi alkama take so ita a wuni ana wannan hazan to shine ta samu abincinta da za ta fito in ba a yi wannan hazan ba dan an kwana ana ruwa ita alkama ba a biya ta ba ba a burge ta ba to kuma alkaman nan abincin wasu ne yanzu ka je ka samu marasa lafiya da yawa an hana su cin komai sai alkama idan yanzu ba za a yi hazo ba alkama ba ta yi ba to su ba su da abinci yanzu in za a bi ta sanka kai ba ka so a yi hazo to shikenan kar alkama ta yi to shikenan kar wa'ancan su samu abinci kenan su mutu saboda kai ka ci ka koshi inna allaha kana aliman hakima allah yana da ilimi yana da hikima duk abin da kaga yayi baya yin sa da molanka idan kaga ana zafin rana Allah yana da hikima cikin wannan zafin ranar in kaga an tsuge da ruwa Allah yana da hikima in kaga an yi dare akwai hikima sanyi akwai hikima iska akwai hikima hunturu bazara kaka akwai hikima sauro akwai hikima ko ka sani ko baka sani ba daman kai baka isa ka sani ba sallama wa Allah ake so kai baka isa baka sani sau da dama muna kwatantawa yanzu uba zai ce da ɗansa je kai kaza yaro a ƙaramin hankalinsa da tunaninsa da iliminsa sai ga kamar abin ba amfani shi baba sai ya ce wai ai kaza saboda me saboda iliminsa da hankalinsa bai kai ya gano abin da ubansa ya gano ba saboda iliminsa takaitacce ne kwakwalwarsa ba ta da nisa wajen hangen nesa shi yasa bahaushe yake kar magana ya ce abin da babba ya hango yaro ko ya hau tsani ba zai hango ba to in a tsakanin bayi akwai wannan bambancin ta fuskar ilimi da hangen nesa to me tsammaninka kuma tsakanin bayi da ubangijin bayi da haka Allah duk abin da ya yi ko duk abin da ya ce a yi ko duk abin da ya hukunta to akwai ilimi akwai hikima a ciki inna Allah kana aliman hakima inna rabbaka hakimun alim da haka wa mata sha'una ba za ku so abu ya kasance ba illa an ya sha Allah sai in Allah ne ya so inna Allah domin hakika shi Allah kana ya kasance aliman mai ilimi hakiman mai hikima wannan aya tana cikin suratul insani aya ta talatin وقال سبحانه ألا مي جرما دبوايا يساكي تشوا وما تشاءون بذاك سوء أبي كسن تشبا إلا أن يشاء الله سيدي إن ألا نيسو رب العالمين شيني أبنجزن هالتو معنى كسو أبي يي كما ييو يد كتيسو تو يانونا كنا دا إسا دا شيكينا تو إنكو تونن فسكت شي أكوان دي كي ألا إسا شي هالتو كوا da haka baka isa ka so abu ya kasance ba dan ba kai ka halicci abin ba amma shi Allah shi ya isa ya so abu kuma abin dole ya kasance yadda yake so saboda me shi ya halicci abinsa kayansa ne shi yake da iko to wannan ma ya isa ya nuna maka bambanci na fili tsakanin ganin damar Allah da ganin damar wanda ba Allah ba ganin damar Allah dole ne ya kasance amma ganin damar wanda ba Allah ba ba dole bane ya kasance duk ikonsa saboda duk abin da kake jin kana da iko a kansa ai ba halittarsa kai ba in ɗanka ne kake so ka juya shi za ka juya shi ne gwargwadon ikon da Allah ya baka gwargwadon yadda Allah ya so amma baka isa ka juya shi yadda kake so ba dan ba kai kai shi ba in dabba ka ce kake so ka sarrafa ta za ka sarrafa ta ne gwargwadon yadda Allah ya hore maka gwargwadon yadda Allah ya ga dama amma baka isa ka yi yadda kake so da ita ba shi yasa duk yadda dabba ta kai da yi maka biyayya wata ran za ta yi maka tutsu sai kaga duk saban da kake da shi da dabba musamman in mai cizo ce kana ganin ai kun saba kai kake bata abinci kai kake mata kaza baka cizon ta wata rana sai an samu bacin rana sai ta yi me ita cije ka dan ta nuna maka kai ba mahaliccinta bane ba wata rana ka sa ta yi ta ƙi kai ba mahaliccinta bane ba shi yasa ga masu hankali cikin masu tarbiyya idan kana umartar wanda yake karkashinka da yayi ma abu cikin umarni goma sai ya maka bakwai ko takwas to in ya saba maka abi ko uku kan ranka ya ɓaci ka yadda cewa wannan Allah yana so ya nuna maka matsayinka ne kai ba halittarsa kai ba da ka zai bi ka ne gwargwadon yadda Allah ya ga dama ya bi ka amma ba zai iya maka biyayya yadda zai wa Allah ba saboda shi Allah zuciyar bawa control ɗin bawa gaba ɗaya a hannunsa yake Allah ne a yau zai canja maka tunani duka yau kana so gobe ka koma ki yau kana ki gobe ka koma so asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladhina adaitum minhum mawadda wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim haka Allah ya ce da annabi kwantar da hankalinka waɗanda kuke gaba da su kiris ya rage Allah ya mai da su su zama masoyanka domin Allah mai cikakken iko ne Allah mai gafara ne mai jin kai fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim wa zai wannan in ba Allah ba yau kana jin in ba wani ba sai rijiya in ba wance ba sai rijiya gobe kuma ka ji duk duniya ba wanda kake ki kamar wani duk duniya ba wanda kake ki kamar wance waye wannan aikin Allah shi yake mai da soyayya ta koma kiyayya kiyayya ta koma soyayya Allah shi yake shiga tsakanin dan adam da zuciyarsa ya canja shi wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun Allah kadai shi yake wannan to duk wanda bai fahimci wannan tsarin ba to shine ko a wajen tarbiyya yake shan wahala ɗanka ya maka biyayya a cikin ɗari ya bi ka sau saba'in sau talatin ya saba maka sai ka hana kanka sukuni jininka ya hau kai ta kuka kai ta ɓacin rai ka tsine masa kai masa baki ba kai wa kanka adalci ba ba halittarsa kai ba ka gode wa Allah Allah ma da ya ba da ikon ya bi ka sau saba'in cikin ɗari ɗan ku kalli dabbobi yadda muke yin abin da muka ga dama da su ka kalli idan mutum ya hau doki wai kana tsammanin doki yana so yake wannan gudun ba yana so bane ba amma Allah ne ya sa ya bi ka ka ja shi a linzami ya bi ka ya fita a guje ko yana so ko baya so kuma duk yadda gudun yake masa daɗi in ka ja linzamin kuma ya tsaya ba fa kai kai shi ba Allah ne ya yi shi amma ya hore maka shi ne kai kuma dan kai kuma ka ba Allah shi yasa Allah ya ce litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alayhi wa taqulu سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الله يا سا دبوبي سبيكا دان كاي كما كا غاني جرمن mahaliccinka kai kuma ka bi shi to sannan dukkan wani mai mulki idan ya fahimci wannan gabar zai samu sauki ka tada jijiyar wuya cewa a jihar ka kowa sai ya bi ka a'a baka isa ba a gidanka ma ba kowa yake bin ka ba wasu da haƙaransu talatin da shida ka gansu kuma ka ce dole sai sun bi ka saboda kawai sunan kawa ne baka isa ba to wannan yana daga cikin abin da yake bambanta mulkin Allah da mulkin wanda ba Allah ba duk wani wanda ba Allah ba duk isan mulkinsa sai ka samu yana da yan tawaye sai ka samu yana da waɗanda ba su yarda da shi ba sai ka samu yana da jam'iyyar hamayya kuma dole ya haƙura ya zauna da su lafiya idan mai mulki ya ce sai ya tankwara kowa ya bi shi to shi ma bai taki gaskiya ba shi ma wani ya taɓa yin mulki ya masa adawa da aka kai ma dole ka haƙura ka karɓi adawa wannan ka'idar rayuwa ce amma duk wanda bai fahimce ta ba sai ta wahalar da kansa shi dole kowa sai ya bi shi shi a ƙarya kake Allah ne dole kowa ya bi shi amma duk wani mai mulki a duniya wallahi bai isa kowa ya bi shi ba in kyawun hali ne da kyawun ɗabi'a da kyautata wa mutane baka kai annaba ba amma duka aka bi su har a cikin annabawa akwai waɗanda ba a bi su ba bal ma wanda ba su bi su ba su suka fi yawa to da ka ɗan adam ya sanya wa zuciyarsa ruwan sanyi ka sallama wa Allah shine wanda ma sha a kana wa ma lam ya sha lam ya kun abin da ya so zai kasance abin da bai so ba zai kasance ba amma in dai kai ba Allah bane bahaushe karin magana ya ce dole cin kasuwa da maki ko ana so ko ba a so dole cin kasuwa da maki dole ka zauna da wanda kake so dole ka zauna da wanda baka so kuma dole ka haƙura da kowa kamar yadda kai ma aka haƙura da kai to da ka dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba za ku so abu ba kuma abin ya kasance sai in Allah ne ya so domin me rabbul alamin shi Allah shine ubangijin talikai kuka ba ba iyayen giji bane ba wannan aya tana cikin suratul takwir aya ta 29 Sheikh Fauzan yace fa ja'ala li nafsihi mashi'a mu lura da kyau cikin waɗannan ayoyi guda biyu Allah ya tabbatar wa da kansa mashi'a mashi'a shine ganin dama Allah ya tabbatar wa da kansa ganin dama dan haka shi hiya min sifati ganin dama sifa ce daga cikin sifofin Allah na aiki wa ja'ala li ibadihi mashi'a kuma ya sanya wa bayi su ma suna da nasu ganin damar amma sannan ganin dama hiya min sifatihim ita ma sifar bayi ce amma kowa da irin tasa ganin damar Allah daban ganin damar bayi daban amma dai kowa yana da me ganin dama kuma kowa sifa ce tasa ko kai ne yanzu aka ce wane yi kaza ce ban ga dama ba ashe kenan kana da ganin dama to da haka bayi suna da sifa ta ganin dama Allah ma yana da sifa ta ganin dama amma kowa da irin tasa ta bayi tana da iyaka ta Allah ba ta da iyaka ta bayi ba cin gashin kanta take ba ta Allah cin gashin kanta take ganin damar Allah cin gashin kansa gashin kanta take ba wani abu da yake mata kaidi ba za a ce ko Allah ya so sai wani ya so ba ba wannan manan kowaye shi amma kowaye a duniya in ya so abu bai isa abin ya kasance ba sai in wa ya so Allah a kenan ganin damar bayi ba cin gashin kanta take ba sai in ta ɗamfaru da wa da ganin damar Allah shine wanda yake sayinin na ƙarshe abu ya kasance to da mu lura da kyau bawa yana da ganin dama Allah ma yana da ganin dama wa rabata mashi'atahum bi mashi'atihi subhanahu amma Allah ya dabaibaye ganin damar bayi da ganin damarsa abin nufi tasu ba za ta yi ba sai me sai da tasa sai ce wa fi haza cikin wannan zance raddun alal qadariyyati wal jabariyya akwai mai da martani na ilimi ga masu aqidar qadariyya da masu aqidar jabariyya zai mana bayani suwaye masu aqidar qadariyya kuma suwaye masu aqidar jabariyya sai dai fassarar kalmomin kawai shine idan aka ce qadariyya waɗanda ba su yarda da kaddara ba an gane ko amma wannan an kira su ne da suna amma da akasin ma'anarsa yanzu bahaushe yana da wani abu da ake ce da shi lugatul aksi laraba suna da shi lugatul aksi suke ce da shi bahaushe ma yana da shi idan kai dogo ne bahaushe sai ce maka malam gajere habaici ne yana nufin dogo ko kuma gajere sai a ce malam dogo kaga akasi ne shi ake kira lugatul aksi ma'ana a kira mutum da kishiyar abin da yake da shi kun fahimci wannan jamil to a nan da aka ce da su ƙadariya ba wai don sun yadda da ƙaddara ba a'a don ba su yadda da ƙaddaran ba kalmar ƙadariya nisbatun ilal ƙadar an jingina su ne zuwa ga ƙaddara to me yasa ake jingina su zuwa da ƙaddara saboda su ba su yadda da ita ba sun ce duk abin da kaga ya faru a duniya ba ruwan Allah Allah bai da hannu dan adam shi yake abin da ya ga dama a duniya in kaga ka zama nagari kai kaga dama in ka zama na banza kai ka ga dama in ka yi kuɗi kai ka ga dama in ka talauce kai ka ga dama ba hannun Allah yaz'umuna Allah qadar suna cewa ba kaddara duk abin da ke gudana a duniya Allah bai da hannu a ciki su a tunanin su wai sai sun faɗi haka suka tsarkake Allah wai dan gudun kada wani ya ce to shi Allah ya talauta shi kaga kenan ya jingina wa Allah mai zalunci Allah ya ɗora masa cuta da haka ya jingina wa Allah zalunci su a ganin su in an ce Allah ya talauta ko ya sa rashin lafiya wai an jingina masa zalunci ne ba haka bane ai Allah ya jarabce ka da talauci yana nuna maka isassa ne ya jarabce ka da rashin lafiya yana nuna maka isassa ne domin da waɗannan ne yake nuna maka kuma rahamarsa na kishiyarsu idan Allah ya jarabce ka da rashin lafiya ko da baka sa rashin lafiyar to amma abin da yake so ya nuna maka shi mai isa ne ana nan kuma sai ya warkar da kai ina fata an gane wani lokaci wata cutar da za ka yi idan lafiya ta zo maka sai ka ji jikinka ya fi maka daɗi sama ma da kafin ka yi mai cutar kun san akwai cutar da alheri ce ga mutum ba wai ma ta fuskar addini ba wanda ta fuskar addini daman duk abin da ya samu mai imani alheri ne a gare shi to amma hatta ta fuskar duniyancin yanzu cikinka ya lalace ka hau zawo dan adam da yawa baya so amma duk ƙwararren likita idan ka je wajensa ka ce kana zawo ba ta farar ɗaya yake baka maganin da zai rike maka zawon ba musamman a ƙasashen da suka ci gaba banda mu ƙasashenmu wanda da mutum ya zo kawai ƙwaya yake so in baka bashi ba ba zaman lafiya in ba baka bashi ba zai je afa da kansa amma ku tambayi ƙasashen da suka ci gaba inda likitanci yake tafiya da zamani in ka je ka ce cikinka ya lalace kana gudawa ba a baka magani saboda an san wata cuta kace kake fitarwa a ƙasashen larabawa ba sa shan maganin rike gudawa saboda sun tabbatar cikinka ne ya tara wani datti da cuta zai zubar Allah ya kawo maka wannan hanyar to in baka da hankali sai kai maza ka je ka tare to kaga ka tare me cuta a cikinka na ba ta an gane to da haka Allah subhanahu wata'ala ko da ya dora maka abin da baka so to in baka sani ba sau da dama alheri ne a cikin abin Allah ya jarabce ka da talauci daga baya sai ya yi maka sai kai kuɗi hikimar Allah dan in kayi kuɗi ka san kimar su duk mutumin da bai yi rayuwar talauci ba in yi kuɗi zaka ga baya alkinta kuɗin saboda bai san wahalar rayuwa ba bai san talauci ba kamar yadda wani kuma idan ya sha wahalar talauci in yi kuɗi to ya fi rowa saboda tsoron kasu gudu yake saboda ya ji ba daɗi ta wani labari mai ban dariya wani dattijo ne ya yi irin zaman gidan hayan nan irin zaman gidan haya fa mummunan wanda ake yi irin a kudu ba a fiye yinsa a nan ba kaga gida gida an yi ɗakuna hamsin a can hamsin a nan ban ɗakin su biyu ko uku kaga mace da miji matar wani da mijin wata ana layin shiga ban ɗaki to ya yi irin wannan zaman gidan haya bai ji daɗi ba sai Allah ya hore masa sai sai fili sai kira injiniya ya ce a zana masa gida sai aka zana gidan sai ce aka fitar da ɗakuna guda uku sai ce ai ban ɗakuna shida shi ne injiniya ya ce masa ah alhaji me na ban ɗakuna shida ɗaki uku ban ɗaki shida sai ce ka yi zaman gidan haya ya ce ba ya ce to baka san ƙibar ban ɗaki ya ce zuba min kayana to da yawa mutum idan bai yi talauci ba baya sanin kimar arziki bai yi rashin lafiya ba baya sanin kimar lafiya to Allah sau da dama yakan jarabce mu da waɗannan abubuwan ne don ya canja mana da wasu musan su to amma su kadariya suka ce idan muka ce Allah shi yake ɗora rashin lafiya su ba su kalli yayewa ba in muka ce Allah shi yake ɗora talauci ba su kalli arzikin da yake bayarwa ba suka ce ai mun jingina masa ta waya da haka kawai Allah ba ruwansa da kowa kowa gaban kansa yake yi to wannan yasa aka ce da su qadariya yaz'umuna Allah qadar suna riya cewa ba kaddara su kuma jabariya su kuma waɗanda suke cewa ɗan adam bai da yin kansa duk abin da kaga ya faru a duniya Allah ne ya yi shi kaga kishiyar wa'ancan su wa'ancan sun ce Allah ba ruwansa da komai komai yana gudana ne da ganin damarsa ba ruwan Allah su kuma waɗannan sai suka ce ba wani wanda yake da ruwa cikin gudana komai sai Allah to duk waɗannan biyun sun yi kuskure su kadariya sun ce ba kaddara su jabariya sun ce kuma komai kaddara ne to a cewa komai kaddara ne suka ce hatta kafirci idan mutum ya yi kaddara ce da haka su a wajensu ba zai yi mutum ko kafiri ne in ya je lahira Allah ya sa shi auta ba ai ba ganin da masa ya kafircin ba Allah ne ya kaddara masa walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu in Allah bai ga dama ba ai ba za a yi kafircin ba shine Allah ya ce sai qulul ladzina ashraku law sha'a Allah ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay sai Allah ya ce kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun Allah ce wannan da'awa ce ta mushrikai suna cewa yo ai da Allah bai ga dama ba mu da iyayenmu duk ba za mu yi shirka ba da haka shirka ma da muke Allah ne ya ga dama ku kyale mu to malamai suka ce a hankalce waɗannan yadda zaka gane ƙarya suke yi da zaka zo ɗaya daga cikin su yana zaune ka wanke shi da mari in ya tashi zai magana ka ce wallahi Allah ne ya so ba zai yadda ba ba zai yadda ba ma'ana ashe ƙarya yake ya yadda wani yana da iko bayan me na Allah sai dai na Allah ne gaba da na kowa wannan shine kuma aqida ahlus sunna da haka su ahlus sunna sun yadda akwai kaddara kuma dan adam yana da ayyukan da Allah ya nufe shi da yayi da haka Allah yana da ayyuka bawa ma yana da ayyuka sai dai aikin bawa baya tasiri sai da aikin wa Allah to da haka waɗannan ƙungiyoyi guda biyu wanda suka fandare wa daidai kadariya da jabariya idan muka lura ayoyin can guda biyu da muka karanta sun musu raddi domin aya ta tabbatar da Allah yana da mashi'a kuma ta tabbatar da bawa ma yana da mashi'a kaga wanda yace komai duka mashi'ar Allah ne ba mashi'ar bawa yayi kuskure haka wanda yace komai duka mashi'ar bawa ce ba mashi'ar Allah shi ma yayi kuskure Allah ya tabbatarwa da kowa mashi'a ya tabbatarwa da kansa ya tabbatarwa da bayinsa wa ma sha'una sai ce illa an ya sha Allah ya tabbatarwa da bayi mashi'a ya tabbatarwa da kansa sai dai mashi'ar bayi ba ta aiki sai ta haɗu da mashi'ar Allah to shine malam Fauzan ya ce wa fi haza cikin wannan bayani raddun akwai mai da martani na ilimi alal qadariyati bisa ga masu aqidar qadariyanci wal jabariyati da masu aqidar jabariyanci sai ce fal qadariyatu su masu aqidar qadariyanci ba fa qadiriya nake cewa ba qadariya yawa da akwai babanci qadiriya da qadariya su qadiriya masu bikin ganga da kida yawa su kuma qadariya masu kore kaddara yawa da aka fal qadariyatu su ƙadariya yamfuna mashi'atallahi suna korewa Allah mashi'a li af'alil ibadi dangane da ayyukan bayi sun ce ba ruwan Allah cikin ayyukan bayi wa yaj'aluna lil abdi mashi'atan mutlaqa suka ce bawa shi yake da ganin dama tasa ta kansa sake ba kaidi duk abin da bawa ya ga dama shi zai same shi in kaga kai kuɗi kai kaga dama ka talauce kai kaga dama kai rashin lafiya kai kaga dama kai idan aƙidar inda ta kan kama har mutuwa suna ganin ganin damar su ce su mutu wanda kuma kai ka san ƙarya ne ƙarya suke yi to amma dai wannan shine ma'anar aƙida wa annal abda kuma suka ce shi bawa mustaqillun bi af'alihi yana cin gashin kai ne dangane da ayyukansa wa iradatihi da ganin damarsa wa mashi'atihi da soyayyarsa sai ce haza mazhabul qadariyati wannan shine hanyar qadariyawa mazhabansu min al mu'tazila wanda asalin su daga mu'tazilawa ne wa ghairihim da ma wasu mu'tazilawa ita aqidar asali daga mu'tazilanci ta fito to amma har wanda ba mu'tazilawa ba kakan samu masu ne qadariyanci waɗanda yas'umuna Allah qadar suna cewa komai nature ce babu Allah a ciki kamar 'yan communism tsarin rasha wanda su basu yarda cewa ma akwai allah ba kwata-kwata suka ce komai kawai neca ce wal jabariya to su kuma jabariya ya kuluna suna cewa al'abdu laisa lahu mashi'a bawa bayi da ganin dama kansa wa innamal mashi'atu lillahi faqat ganin dama kawai ta Allah ce wal abdu yataharraku biduni ikhtiyarin wai bawa yana motsi ne ba dan ganin damarsa ba duk abin da kaga kai ba kai kai ba Allah ne yasa ka kai da haka ko tashi kai Allah ne ya tada kai ko zama kai Allah ne ya zaunar da kai ba niyyar ka bace ko ganin damar ka a'a Allah ne suka ce wala iradata wala wala wala iradatahu kuma ba ganin damar bawa bace ba zabin sa bace misla ma taharraka alatu kamar yadda sufana take motsawa idan ka je gareji wajen mai gyara za ka ga in zai yi gyara yakan ɗauki sufana ko filaya ko wata sukudireba ya yi aiki da ita to ita sufana ko sukudireba ko filayar ita ce ta yi aiki ko motsa ta aka yi to suka ce yadda sufana ba ta isa ta kwance noti ba sai dai a kwance da ita ba aikin ta bane aikin mai aikin ne to haka bawa yake ba yin kansa bane yin Allah ne to amma wannan ƙarya ne dan adam ai ba kamar sufana bace shi dan adam Allah ya yi shi da hankali ya yi shi da tunani ya yi shi da ji da gani sufana tana ji da gani tana da hankali tana da tunani da haka ya za ka kwatanta aikin dan adam da aikin sufana shi dan adam Allah ya yi shi ya masa hankalin da zai yi tunani ya masa idan da zai gani kuma ya masa irada iko da zai iya motsi ya yi abin da ya ga dama yi in Allah ya ga dama to amma ita sufana ba a yi mata wannan ba ita sufana an yi ta ne dindirim sai dai kai ka ɗauke ta ka motsa ta ita ba za ta motsa ba sai dai kai ka ɗauke ta kai aiki da ita ita ba za ta yi aikin ba amma shi ko ɗan adam zai iya yin aiki saboda yana ji yana gani yana tunani yana da hankali to da haka shi ɗan adam yana da ganin dama ta kansa amma kayan aiki su fana fatanya garma gatari magirbi waɗannan su ba su da ganin damar kansu sai yadda aka yi da su idan mai faskare ya ɗau gatari zai faskara ba gatari ne yake sauka inda ya ga dama ba a'a me faskare ne yake sauke gatari inda yake so ya sauka ai akwai bambanci to da ka mu fahimci wannan da ka su amma a wajen su dan adam kamar gatari ne ko fatanya ko sufana ko filaya bayi da ikon kansa yace fa ta'ifatun dan haka ku lura da kyau waɗannan bangarori na mutane guda biyu ka san farko galat fi isbati mashi'atillahi sun wuce gona da iri wajen tabbatar da mashi'ar Allah me ake nufi da wuce gona da iri sun faɗi mashi'ar Allah amma sun kore mashi'ar da shi Allah ne kuma ya tabbatar wannan shine abin da ake nufi da sun wuce gona da iri domin wuce gona da iri ba wai ana nufin kawai ka kai abu inda bai kai ba Allah ba inda bai kai ba ta fuskar iko to amma duk abin da Allah ya tabbatar tabbatar da shi kuma shine me tsayawa inda Allah ya tsayar da kai kin tabbatar da abin da Allah ya tabbatar to kuma wuce gona da iri ne shi kuma a cikin komai wuce gona da iri sharri ne abu ne wanda yake mara kyau ba a san sa an gane ko dan kada wani ya ce kaji Allah ma suna cewa shi ma wai an wuce gona da iri a'a eh in kai abin da Allah bai ce kai ba ka wuce gona da iri in ka faɗa abin da Allah bai faɗa ba ka wuce gona da iri in Allah ya ce ina kaza sai ka ce baya yi ko sai ka ƙara masa to ka wuce gona da iri ballantana kuma wanda ba Allah ba to daka wannan bangare sun wuce gona da iri wajen tabbatarwa da Allah mashi'a su suna ganin kamar yabo ne sai suka ce ai komai ma Allah ne yake yi alhalin ko yin hakan ba yabo bane a'a akwai abin da Allah madaukakin sarki ba shi yake yi ba amma abin ba zai yiwu ba sai da yaddarsa yanzu shan giya da bawa yake yi Allah ne ya ce sha amma in Allah bai ga dama ba bai sai sha ba in ya karba ran fa agiyar ba za ta shawo ba in ya kwace lafiya fa agiyar ba za ta shawo ba in ya shaƙe wuyan ya hana makogwaran ya haɗiya agiyar ba za ta shawo ba to amma duk da haka ka yadda shi bawa ne ya sha giya kuma Allah ya ga dama shine Allah madaukakin sarki ce in takfuru in tashkuru yardahu lakum wa in takfuru wala yarda li ibadihi al-kufr in tashkuru yardahu lakum sai ce wala yarda li ibadihi al-kufr in kun gode wa Allah to Allah yana son ku gode masa amma fa in kuka kafirce kuka butulce to shi kuma bai yadda ai kafirci ai butulci ba to amma abin tambaya yau ba a kafircin to shikenan mutum in ya kafirci sai ce Allah ne ya ga dama yi a a wala yarda li ibadihi al-kufra Allah bai yaje wa bayinsa kafirci ba to anan da yawan mutane ba sa gane bambancin yadda da kuma ganin dama na ga dama daban da kuma na yi ne na yadda yanzu sallah yaddar Allah ce yin azumi yaddar Allah ne aikin hajji yaddar Allah ne amma sata ganin damar Allah ce shan giya ganin damar Allah ce ta'addanci ganin damar Allah ce waye zai bambance mana ganin dama da yadda ganin dama abin da ba a isa a yi ba in Allah bai yadda ba yarda abin da shi ya ce a yi yarda abin da in kai zai baka lada ganin dama abin da in ba da yaddarsa ba ba da ganin damarsa ba baka isa kai ba amma fa baya so a yi ina fata an gane idan Allah bai ga damar kafirai su kafirci ba wallahi ba su isa su ba domin zai kashe su ta farar daya zai kwace lafiyar su ta farar daya zai dora musu wacce cutar da kafircin ma ba zai yi ba ta farar daya amma duk sai bai yi ba to wannan ganin dama kenan da ganin damarsa ake saba masa amma ba da yaddarsa ba amma sallah da yaddarsa ake yi domin shi ya ce ayi ya tallata kuma ya ce zai ba da lada kuma yadda Allah ya ba da ƙarfin jiki ga wanda ya yi sata haka ya ba da ƙarfin jiki ga wanda ya yi sallah bambancin kawai shi wanda aka ba shi ƙarfin jiki sai ya yi sata ƙarfin jikin aka ba shi amma satar shi ya da kansa wanda ya sallah karfin jikin aka bashi sallah kuma aka ce yi duk wanda zai fito maka da abin fili in kana da fahimta shi Allah in ba da yaddarsa ba baka isa ka saba masa ba ko mu ce in ba da ganin damarsa ba baka isa ka saba masa ba domin yana da hanyoyin da in ya so ya dakatar da kai zai dakatar da kai da bai da dakatar da kai ba shi ya ga dama to wani zai iya cewa to me yasa Allah yake haka adalci adalci Allah maɗaukakin sarki ya yi wuta ya aljanna ya faɗi ayyukan aljanna ya faɗi ayyukan wuta ya faɗi hanyar da za a ba a je aljanna ya faɗi hanyar da za a ba a je wuta kuma ya yi bayi kuma ya ba su hankali ya ba su tunani kuma ya nuna musu duk hanyoyin sai ya kyale su kowa ya zaɓa saboda me saboda ya musu adalci ya musu adalci idan ka zo ka shiga wuta baka isa ka ce Allah ya zalunce ka ba ƙarfin da Allah ya bawa mai sallah irinsa ya baka sai dai kai sai kai amfani da naka energy din sai kai ba daidai ba kuma ya gaya maka in kai ba daidai din nan ba wuta zaka kuma ga wutar ga hanyarta ga azabar da ya tanada a cikinta kuma duk sai ka kai kanka to me kake so ya maka adalci shine ya saka a wuta kai ka zaɓa wa kanka haka idan mutum ya yi aikin shiga aljanna rahamar Allah ce da kuma yaddar Allah mana Allah ya yadda kai hakan ta yadda ya gaya maka ya baka lafiya ya nuna maka ya turo annaba suka yi maka wa'azi ya turo masu wa'azi suka wayan maka da kai kuma ya baka lafiyar ka yi ya baka damar ka yi kuma ka zaɓa ka yi to kaga in ka zo rahamarsa ce da jin kansa da falalarsa da kuma kai ma aikinka ka shi yasa duk ayyukan guda biyu akwai hannun Allah akwai hannun bawa idan kaga mutum ya shiga aljanna ayyukansa ne da rahamar Allah in kaga mutum ya shiga wuta ayyukansa ne da adalcin Allah adalci shine ya zaba aka ban masa ko ba haka ba barin da ɗaya mana misali yadda za mu gane abin fili mutum ne zo wajen ka zai sai kaya kana da mai kyau kana da mara kyau kana da original kana da ɗan jabu sai ka gaya masa ka ce to wannan original ne yana da kaza yana da kaza kudinsa kaza wannan dan jabu ne yana da kaza yana da kaza kudinsa kaza sai ce to ni ba ni dan jabin sai ka bashi ka karbi kudinka da ya je gida ya gwada sai ya samu matsala bai samu biyan bukata irin wancan ba sai ya zo ya ce ka cuce shi kai masa adalci ni na gaya maka in cutar shine inda ba kai masa bayani ba to me Allah bai mana ba na bayani wa kullu shay'in fassalnahu tafsila وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ليهلك من هلك عن بينة ويهلك من هي عن بينة إن هذا سبيل إما شاكرا وإما كفورا فمن شاء فليؤمن فمن شاء فمي كجي سؤال الله مكا داك باك دا دامر كزرج الله كجي يا ترسا ساكا كو يا مطع مكا آآ so don haka su jabariya sun ce komai da ya faru a duniya ba hannun Allah a ciki bawa ne wa kansa sai suka ce kamar yadda sufana ko su direba ko dai kayan aiki suke ake juya su to haka Allah yake juya bayi amma ba iko a tare da su to fa ta'ifatun wa da'ifatun wani bangaren kuma galat su kuma sun wuce gona da iri fi isbati mashi'atil abdi wajen tabbatarwa da bawa ganin dama su kuma su ne kadariya wa'ancan suka ce komai bawa ke yi ba ruwan Allah to idan mun lura da wannan da kyau dukkaninsu sun kauce wa daidai wayancan sun goyi bayan mashi'ar Allah ɗari bisa ɗari suka ce bawa ba shi da hannu wayan nan kuma suka goyi bayan mashi'ar bawa ɗari bisa ɗari suka ce Allah ba shi da hannu a ciki to amma shi kuma Allah duk ba haka yake so ba domin duk hakan ba daidai ba ne daidai shine kowa a tabbatar masa da kayansa to shine malam fauzan ya ce wa amma ahlus sunnati wal jama'a su ko ahlus sunna wal jama'a yan tsaka tsaki kenan ba wuce gona da iri ba lalaci fa asbatul mashi'ataini sun tabbatar da ganin damar guda biyu ta Allah da ta bayi waja'alu mashi'atal abdi sai dai sun sanya ganin damar bawa marbudatan bi mashi'atillahi da baibaye take da ganin damar Allah me yasa ahlus sunna suka yi wannan akhazan min al ayataini as-sabiqataini saboda sun samo wannan ilimin ne daga wayancan ayoyi guda biyu wanda suka gabata abinda wannan yake nuna maka matsalar aƙida ba a cewa malam wane ne ya ce sai dai a ce me Allah ya ce annabi ya ce a matsalar aƙida kai tsaye ku lura da kyau ku gane bambancin karatun fiƙo da karatun hadisi za ku ji ana cewa malam wane ya ce amma a karatun aƙida Allah ya ce annabi ya ce ko sahabi wane ya ce dogaro da aya kaza. domin ba a ijtihadi a baban aƙida ba a cewa ina ganin a'a a baban aƙida ba ruwan magana ganinka ba ruwanmu da ganinka a baban aƙida rufe ido ake yi kawai abu Allah abu manzan Allah a makance saboda in ka buɗe idan ma buɗewa ba za ta yi amfani ba dan baka isa ka gano ba sai dai a gano maka to wannan shine hanyar ahlus sunna wal jama'a amma duk mutumin da ya ce shi a aƙida da hankalinsa zai yi amfani ba da nassi ba to su za ka ga suna ta kwakyariya a cikin aƙida wannan shi ya ɗauki wasu su ɗauki matsayin Allah su ba bayi su ɗauki bayi su bawa su matsayin Allah a ce maka Allah annabi ne ko annabi Allah ne ko a ce maka annabi an yi shi ne daga hasken Allah shi kuma hasken shehu tijjani an yi shi ne daga hasken manzo Allah shi kuma shehu Ibrahim an yi shi ne daga hasken shehu tijjani to a ƙarshe dai duk za a ce maka alloli ne shi kuma in ya so shi ibrahim din sai a ce shi kuma duk yan faira haskensa ne allah ya kiyaye to da ka da ya ce da ka shi yasa za ka ga ahlus sunna babu aƙidar da take da sauƙin fahimta irin aƙidar ahlus sunna saboda ita ce aƙida ta asalin da Allah ya halicci bayi a kanta yanzu da za ka ɗauki wani littafin na aƙida ba na ahlus sunna ba sai ka ji a madadin ana gaba kwakwalwarka tana daɗa washewa kana fahimta sai dai ana gaba ana daɗa ƙulle ma kai kana daɗa kasa gane abin kanka yana daɗa shiga duhu to ba dan an ce kaza ba to ai da kaza kenan to kuma da ba kaza ba to ai da kuma kaza ke haba da Allah tun kana ganewa sai an baka a titi to wani malamin mu ko na taba baku labari malami ne a sakandare bai iya nahau ba gardi ne kawai makarancin qur'ani to kawai ranar nan malamin nahau nahau shine grammar ta larabci sai malamin nahawun bai zo ba principal ya je kikkewa ya aji ya ga ɗalibai suna zaune ba malami ana ta hayaniya ya ce me da ku suka ce na hau ne sai zo staff room sai ce malam zo zo zo da Allah je ka rike min wancan ajin na hau ne da su sai ce ranka ya daɗe ban iya na hau ba sai ce je ka gwada shi ke nan shigo aji shi kuwa abinka da gaddi ba ruwa ya zo ya rubuta ya yi hakuri ya yi ya ɗau hakuri ya gama karatunsa ya gama bayaninsa wai zai musu mafa'ulin li'ajalihi to akwai wani ɗalibi ɗan kwakwa sai da malam ya gama karatun ya sai ya daga hannu ya ce ana gama jawala duk wannan bayanin da kai fa ban gane ba ya ce wallahi ni ma ban gane ba ya ce ni ma ce aka in zo in gwada to da yawan wanda ba ahli sunna ba wallahi sun matallahi abinda suke koya mutane da sunan akida su ma ba su fahimce shi ba falsafanci ne da kwatance-kwatancen banza a zo ane maka kwatance wai da wata kwalbar turare da wani kwalbar ruwa da wani drum din ruwa ina ana magana Allah kana wani kwalbar turare da kwalbar ruwa ai shi salatul fati ai kamar kwalbar turare ce to can ga su gada zo mu ya ji kidan farauta Allah ya kiyaye to da ka dai ahli sunna su ne ban gishiri in ba kaman da sha yanzu magani yanzu a maganar aqida da an ce maka Allah yana da kaza ga aya ko ga hadisi Allah ya yi kaza ga aya ga hadisi amma ba maganar kwatance-kwatance ba da mafarke-mafarke ba da haka da yake cewa fa asbatul mashi'ataini su ahlus sunna sun tabbatar da ganin daman nan guda biyu ta Allah da ta bayi kamar yadda ayoyi suka tabbatar saboda mai akhzan min al ayataini sabiqataini sun ruko hakan ne daga ayoyin nan guda biyu da suka gabata fa qawluhu fadin Allah cikin ayoyin da yace wa ma tasha'una ba za ku so ba fihi isbatu mashi'atil ibadi kenan Allah ya tabbatarwa da bayi so sai dai yana korewa so ɗinsu tasiri za ka so abu amma san naka ba zai yi tasiri ba sai in me sai in Allah ya so ashe ba za ka ce baya so ba yana so amma san nasa baya tasiri sai in Allah ya so to kaga Allah yana so bayi suna so sai dai san bayi baya tabbatar da abu sai in ya gamu da san Allah wa qawluhu fadin Allah kuma da yace a cikin ayoyin illa ayyasha Allah sai in Allah ya so to kaga anan ma fihi ithbatu mashi'atillah nan kuma an tabbatarwa da Allah mashi'a da haka yace wa fil ayati a cikin ayar anna mashi'atal abdi ganin damar bawa da san bawa ga abu ya kasance laysat mustaqilla ba so bane mai cin gashin kansa ko ganin dama mai cin gashin kanta wa inna ma hiya marbutatun bi mashi'atillah a'a ɗaure yake da sai in Allah ya so li'annahu khalqun domin su bayi halitta ne min khalqillahi daga halittun Allah khalaqahu wa khalaqa mashi'atahu Allah shi ya halicci bawa kowaye kuma shi ya halicci san bawa domin Allah shi ya halicce mu kuma shi ya halicci ayyukan mu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halicce ku ya halicci ayyukan ku to hatta san da bawa yake yi Allah ne ya halicci san an gane ko wa khalaqa iradatahu haka ganin dama ta bawa Allah ne ya halicce ta yadda ya halicce ka haka ya halicci ganin damarka wali hadha saboda haka ne ma in ji malam fauzan lamma qala ba'd an-nas lin nabi yayin da wasu daga cikin sahabbai suka zo suka ce da annabi ma sha Allah wa shi'ita Allah ya so kai ma annabi ka so qala alaihi salatu wassalam nan take sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aja'altani lillahi niddan yanzu ka sanya ni in zama kishiya ne ga Allah ka ce ya so ni ma na so kalmar niddan ai sharikan abokin tarayya filma shi'atu wajen so da haka sai manzo Allah ya tsawatar wanda ya faɗi wannan sai ce da shi qul ma sha Allah wahdahu kawai ka ce Allah ya so shi kadai to anan ba annabi yana korewa kansa mashi'a bane amma yana korewa kansa tasirin yiwuwar mashi'a sane tare da tabbatarwa da Allah tasiri cikin tasa mashi'a ma'ana ko annabi ne ya so abu in Allah bai so ba abin zai yiwu ba zai yiwu ba to da haka dan me zaka ce Allah ya so annabi ya so idan ka faɗi haka a gaban jahilai ko ka saba faɗa musu haka to ana nan ana nan su a tunaninsu sai su ɗauka da Allah da annabin duk ɗaya ne kamar yadda muke gani a yau yanzu akwai wani saurayi cikin malaman ɗariƙa wanda ya faɗi wannan maganar na shi haka mana ita sai ya ce wai ai tauhidi ma shine haɗa Allah da annabi to wannan yasa jahilansu suke ɗaukar matsayin Allah su bawa annabi saboda an ce musu ai tauhidi ma shine hada Allah da annabi to wannan kuskure ne a a tauhidi shine ware Allah a matsayinsa da ware annabi a nasa matsayin amma shi abin da yake so ya ce a haukarsa ai a cikin kalmar shahada ana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah to shi wannan hadawar cikin fada shi wai shi yake nufi da cewa ana hadawa to ƙarya kake yi ba a hadawa ana hadawa a wajen fada inda shari'a ta ce a hada a fada ko a wajen fadan la ilaha illallah akwai inda ba a hadawa da muhammadu rasulullah an gane ko domin akwai wajajen da zikiri ya zo ko addu'a ta zo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ana akwai muhammadu rasulullah faƙulu shahadu bi anna shahidallahu annahu la ilaha illa huwa anan akwai wa muhammadu rasulullah to da haka cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah akwai inda ake hadawa a lafazin baka amma hadawar ba tana nufin abu ɗaya ba ne sun zama ɗaya Allah shine annabi annabi shine Allah wannan ƙarya ne manzo Allah da kansa shi ya ware nan ɗaya ne daga cikin wajajen da ya ware an ce sha Allahu wa shi'ita Allah ya so kai ma ka so ya tsawatar ya ce aja'altani lillahi niddan yanzu kishiya zaka sani ga Allah sai ya ce qul ma sha Allahu wahdahu ka ce kawai Allah ya so shi kadai yanzu in ka faɗi wannan sai a ce maso makiyin annabi ne ragewa annabi daraja yake alhalin annabin ne fa ya faɗa saboda kawai a ci gajiya da moriyar jahilcin jahilai da wautar wawaye a madadin a wayan musu da kai a fahimtar da su addini a'a saboda ana moru cin moriyar jahilcinsu idan ɗalibin ilimi ya waye dan adam bai isa ya bautar da shi ba in bawa ya san mahaliccinsa to ba zai bauta wa bawa dan uwansa ba to amma su wayannan shehunan bauta musu ake yi ba sa so bayi su gano waye abin bautar gaskiya domin in suka gano waye abin bautar gaskiya ba za su yi musu bauta ba wallahi ba za su yi musu bauta ba idan muka ce bauta wani yana daukar yi musu sujjada sujjadan ma ane musu a'a ba wannan ba su zama suna cin kuɗinka a banza kana kashe musu kuɗi a madadin kai aikin alherin gaske yanzu akwai wani babban mutum da yake bani labari ya ce wallahi malam ni dai ina abu kaza ina abu kaza a ɗarika kaza amma ba ni na san Allah ba zai ban lada ba na ce ranka daɗe saboda me yace saboda na san ba dan Allah nake ba sai ce min na taɓa faɗar wannan a gaban shehun ɗarikar tamu na ce wallahi ni wannan abin da nake nasa Allah ba zai ban lada ba saboda na san ba dan Allah nake ba shi kawai wai kaunar sai shehun yake yi amma shi ya san duk wannan abin da ake wallahi ba gaskiya bane to a madadin shehun ya karfafe shi ya ce eh gaskiya ne wani ka gano sai ya ce a ai mu din ma yi mana din ai Allah zai biya mana wai ya yunkura ne zai fito daga buhu aka sake danna shi abada Allah abinda malam Jafar yake faɗa idan mutum ya waye a da'awar sunna in mai kuɗi ne za ka ga kullum sai dai a nuna masa gina masallaci gina makaranta taimakawa kaza malam jafar ya sha faɗa wannan ya ce duk da cewa gazawarsa ce ta ɗan adam ya ce wallahi sun matallahi akwai manyan attajirai da suke zuwa majalisinsa na karatu ya ce amma ko sunansu bai sani ba ya ce duk da yana ɗaukan wannan a matsayin gazawarsa na ɗan adam ba wai wulaƙanta su ba ne ko rashin ɗaukar su da mahimmanci gazawarsa ce ta ɗan adam kuma saboda ba dan su ake yi ba amma ka je ka tambayi majalisin malaman ɗariƙa duk mai kuɗi an san shi kuma akwai buƙatar da ake ɗora masa akwai masu kuɗin da in dai shehi zai yi tafiya su za su yanki tiket kuma wannan aikinsu ne an san da su akwai masu kuɗin da in dai shehi zai ƙara aure su za su haɗa laifi in za yi wa 'ya'yan shehi aure su za su yi kayan ɗaki amma a majalisun sunna a wajen malaman sunna ba za ka samu wannan ba to kuma wannan ita ce da'awar annabawa ittabi'ul mursalina ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mutadun haka mu'mini yasin yake gaya mutanansa ya qaumi ittabi'ul mursalin ya ku mutane na kuma manzanni saboda me ittabi'u man la yas'alukum ajran kuma waɗanda ba sa neman lada a wajen ku wa hum mutadun kuma suke kan shari'a shi yasa idan ka karanta ayoyin suratu shu'ara duk wani annabi da ya kira mutanensa zuwa ga daidai sai ya ce wa ma as'alukum alaihi min ajar bana neman lada a wajen ku bana neman ku biya ni bana neman kaza in ajariya illa ala rabbil alamin ni lada na a wajen ubangijin talikai nake nema to amma ka je wajen shehunnan dariƙa ka gani in wani zikiri za a koya maka sai ka biya wani zikirin duk kuɗin da za ka biya wallahi ba za a koya maka ba tare da mafa zikirin na ƙarya ne na bogi ne na coge ne amma Allah duk da haka ba za a koya maka ba sunna ce take koyar da komai a faifai zikirin shiga gida zikirin fita zikirin tashi daga bacci zikirin fita in jikinka yana maka ciwo ga inda zaka danna hannunka a wajen kai addu'a amma da haka ake a ƙasar Hausa ka isa ka san addu'a gyaran targaɗe kai ka karye din fa amma baka isa ka san addu'a ba amma motsa baki a mulmula ma jiki ya ma tsami ko kai ya tsami ruwanka kuma ka biya kuɗi ko za a gaya ma ba kai za ka siyo kazanka amma akwai mai yanka shi kaɗai ya iya yankan shi bai iya siyan kazan ba karatun yanka ta iya kuma ka biya wannan sai bid'a a ma mutuwa a wanke ma gawa kana jin zafin ubanka ya mutu kuma ka biya kuɗin wankan gawa ba ruwansu ko ka warke ko ka warkar da su ta masu maganin gargajiya kana gwada magani su suna gwadon masara da kuɗinka ko ka warke ko su sun warke wannan shine fa abin da al'umma take rayuwa a ciki shi yasa duk lokacin da malaman sunna suka yi yunkurin su wayarwa da mutane kai da hasken alkur'ani da hasken hadisai don mutane su san waye Allah na gaskiya su bauta masa da gaske to in an faɗi wannan hankalin wa'ancan ya tashi zaka kashe musu kasuwa da haka duk yadda za a yi da ha maza da ha mata don su tsare kasuwarsu sai sun tsare to amma dai a juru zuwa rafi wata ran za a fasa tulu yau wani daga cikin malamanmu yake ban labari ya ce sai dai ku ba hankali ku yara ne ya ce mu lokacin da muka yi gwagwarmayar sunna a unguwanninmu za ka irga gida arba'in gaba da naku gabas da yamma kudu da arewa ba za ka samu wani ɗan izala ba wani daga cikin malaman namu ya ce zama muke fa a waje kaza mu irge Kano kaf mu ce suwaye yan izalar Kano akwai uku a brigade akwai uku a kaza akwai uku a kaza yace to wannan bai ishe ku alfahari ba yau yace a unguwar da nake ban san adadin masallatan ahlus sunna ba ban san adadin masallatan ahlus sunna ba muna yara a cikin gari ta ake yi waliyai sun wa Kano addu'a izala ba za ta taba shigowa Kano ba sai dai a bayan badala wallahi haka suke faɗa amma kammalan ja'abar ya rasu sai da ya kalubalen da har yau ya gagara a ƙaryata ya ce ba wani gida da ake buga mandiri ko ake kewaye farin kyalle mana na ɗariƙa ƙadiriya ko tijjaniya face akwai 'yan izala a gida ko 'ya'yan gidan ko jikokin gidan ko matar gidan kuma ba ka da yadda za ka yi da su ba gidan da ba mu da wakilci mu kwa ba a da wakilci a gidajenmu to wannan alheri ne ko shari lokacin da manzan Allah ya bayyana da da'awar tauhidi hankalin duniya ya tashi aka je a ziga sarakunan duniya su yi masa ca manzan Allah ya tura wa manya-manyan sarakunan duniya wasiƙu ya ne musu bayanin kansa da kansa da da'awarsa cikin sarakunan da ya aikawa akwai hirakal sarkin rum wasiƙarsa ta je masa sarkin rumawa da ya gani min muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallama ilahi raƙal azimin rum aslim taslam yutika Allahu ajraka marratayn haka annabi ya ce a rubuta masa ku rubuta masa daga muhammadu dan aikin Allah zuwa ga hirakal babban sarki na ƙasar rumawa ka musulunta ka zauna lafiya Allah zai baka ladan ka biyu a duniya ka ji daɗi a lahira ka fi jin daɗi sai manzo Allah ya ce ku goya masa da faɗin Allah qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum da hirakal ya ga wannan wasikar sai ya ce to wannan wasikar daga ina take aka ce masa daga wani yanki ne mai yawan dabinai kaza kaza aka bashi labarin yankin maka da madina to hirakal a lokacin a ƙasarsa akwai babbar kasuwar duniya duk mutane daga sassan duniya suna zuwa cin kasuwa a can kamar ka ɗauka dubai a yanzu ko china za ka samu ko'ina daga duniya ana zuwa a yi oda sai ce to ku je ku nemo min mutanen wannan garin ku zo min da su to da aka je sai aka tara abu sufiyanu sarkin makka a lokacin bai musulunta ba ya jagoranci tawagar 'yan kasuwan makka sun zo cin kasuwa za su yi sare-sare a ƙasar rum sai aka kawo su kuma daman a wasiƙar bokayen hirakal kai sun gaya masa daman a ƙarshen duniya za a yi annabin ƙarshen zamani shi hirakal a lokacin kirista ne mabiyin addinin annabi isa ne to da haka malaman addininsa sun gaya masa annabin da za a sake yi a ƙarshen duniya bayan tafiyar annabi isa cikin alamomin mutanensa suna yin kaciya sun gada iyaye da kakanni to shine sai hirakal ya ce to a je a bincika wandan duk wani wanda yake wannan waje in an gansu da kaciya a kamo su to shine haka sojoji suka shiga ko dogarai suka yi rufa-rufa suka yi tara-tara suka kama mutanen makka suka bude suka tabbatar suna da kaciya aka kawo su saboda a lokacin ba kowa yake kaciya ba a duniya to shine da aka kawo su sai tambaye su daga ina kuke suka faɗa hirakal baya jin larabci su kuma ba sa jin yaren rumanci amma a fadarsa akwai tafinta wanda shi yana jin larabci sannan kuma yana jin rumanci da haka in hirakal ya magana sai a fassara wasu abu sufyan in su ma sun yi magana sai a fassara masa to shine sai ya ce ku suwaye suka faɗa masa daga ina kuke suka faɗa masa waye shugaban ku suka nuna Abu Sufyan me matsayinka a garin ku yace ni ne sarkin su sai ce to shikenan yadda za a yi zaman kai ka zauna a tsakiya su su zauna a can bayan ka kai kana kallo na su kuma suna kallon bayan ka ni kuma ina kallon ku duka zan rinka maka tambaya kana amsawa yace ku kuma tunda talakawansa ne idan yayi min ƙarya kar ku amsa da baki dan kar a koma gida ya baku kashi kawai ku yi min sigina ƙarya yake ni na sani haka aka yi zaman to shine sai hirakal yake wa abu sufyan tambayoyi akan annabi da me ya zo muku yace ya zo mana da cewa mu kadaita Allah shi kadai babu abokin tarayya sai ce shi dan sarakuna ne a garinku sai ce ba dan sarki bane amma dan dattawa ne sai ce to haka annabawa suke a tarihi ba a samun annabawa 'ya'yan sarakuna 99.9 na annabawa ba 'ya'yan sarakuna bane amma 'ya'yan dattawan gari ne baka isa ka soki nasabar su ba ya ce me yasa na tambaye ku cewa ɗan sarki ne da ɗan sarki kuka ce min to da zai sa min shakka akan da'awarsa domin ɗan sarki in ya rasa samun sarautar ubansa to yana iya canja kama sai ya biyo ta wata hanya ya ce to tunda kun ce min ba ɗan sarki ba ne kaga babu magana cewa ko gadon gidansu yake so ya gada to daga cikin tambayoyin wannan shine muhalli shahid abin da zan faɗa sai abu sufiyani ya ce hirakal ya ce da abu sufiyanu ya ce da ya fara wannan da'awar mutanensa karuwa suke ko raguwa suke yi ya ce wallahi karuwa suke kamar wutar daji muna cewa ba za su yawa ba amma su yawa suke yi gashi tun muna ganin a nesa yake yau har ya fara ɗauka daga 'ya'yanmu dan a lokacin shi abu sufiyani yana sarkin maka amma yarsa ummu habiba ta musulunta ma'ana da'awar ta kutso har gidan sarki to shine sai hirakal a ƙarshe ya ce masa ya ce to ka kwantar da hankalinka duk wani yunkurin ku dakatar da shi kar ku ɓata wa kanku lokaci rana ce in ta hudo tafin hannu baya tare ta duk lokacin da gaskiya take birin ƙasa take fasa kai ka ce za ka tare ta to ɓata wa kanka lokaci kake wallahi sai ta yi tafiyar ruwa da kai in kana son zaman lafiya ba ta hanya kawai ya ce wannan in duk wanda ya bi tarihi haka da awar annabawa take in ta fara yau sau da dama makiya sukan ga kamar za su iya dankwafe ta amma garin dankwafe ta kuma garin fasa ta kenan lokacin da kake kokarin ka hana gaskiya ta yunkura to a lokacin ita kuma take danne ka take danna 'ya'yanka da matanka taimaka fafa lolo ta ɗaga ka ta shatale kafarka ya ce wa kazalikal imanu hina to khalidu bashashatuhul quluba haka imani yake lokacin da yake naso da rassa a cikin zukatan bayan Allah to da haka wannan shine abin da yake faruwa a da'awar sunna duk inda sunna ta kai kai zaka ga ba irin yadda ba a yi a ga an dankwafe ta amma wallahi ba ta dankwafuwa to amma waɗanda suke yin ƙoƙarin hakan ko ba sa karanta tarihi ne ko ba sa fahimta ne kai a ƙarshe hirakal sarkin rum sai da ya ce da abu sufiyanu wallahi wannan mutumin da kuke gani ba wai garinku na maka ba ni kaina wannan kujerar ta wasu ya zo ya kwace ta ni kaina wannan kujerar ta wasu ya zo ya kwace ta kuma wannan shine abin da ya faru manzo Allah ba yana raye a duniya ba amma sahabbansa sai da suka ci rum da yaki sai da suka kwace mulkin rumawa suka kwace mulkin farisawa da haka dai hattara ga duk wanda yake ganin zai iya tarewa sunna hanya to yayi hattara a tarihi hanyar ta bata ta ruwa tauhidi hanyar sa bata ta ruwa sunna hanyar ta bata ta ruwa kuma wata hikima ta Allah ba ma ya nuna burin kasar sunna da da'awar tauhidi sai lokacin da ƙaryar ta yunkuro to sai Allah madaukin sarki ya sa gaskiya ta yi mata kwal sai ta buge ta bal naqadhu bil haqqi ala al batil fayadmaquhu fa idha huwa zahir وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ذاك دai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatarwa da wannan sahabi yace aja'altani lillahi niddan yanzu so kake ka sanya ni kishiya ga Allah kul kace ma sha Allah wahdahu Allah kadai shine mai so san da yake tabbatar da abu to a yau za ku ga ba wai Allah ba za a ce maka in shehu wane ya so in shehu bai so ba abu ba zai yi ba to manzan Allah da kansa ya ce a ce in Allah ya so shi kadai ba wai a haɗa shi da shi ba an gane ko? to sannan malam fauzan wannan hadisin na kulma sha Allahu wahdahu Imam Ahmad ya fitar da shi sanadinsa sanadi ne Hasan yana cikin sunanul kubra ta Imam Nasa'i hadisi mai lamba ta 10759 malam fauzan ya ci gaba da cewa walamma balagan nabiyya anna qauman yaquluna yayin da labari ya ishe wa annabi cewa wasu mutane daga cikin sahabbai suna cewa ma sha Allah wa sha Muhammadun abinda Allah ya so kuma annabi Muhammad ya so shi yake faruwa an kara zalika sai annabi ya hana su haka asalin kissar yadda take hadisi ne wanda Imam Ibn Hibban ya fitar da shi da waninsa daga Jabir ibn Samura Jabir ibn Samura yake bada labari yace wata rana wani sahabi daga cikin sahabban annabi ya zo wajen annabi yace ya ma'aikin Allah nayi wani mafarki mai ban mamaki a mafarkin ya ga yahudawa cikin kyakkyawar kama wasu malaman yahudawa sun yi kyakkyawar shiga sai ce kai madalla da ku yahudawa matsalar ku kawai ɗaya ce kuna cewa annabi uzairu dan Allah ne su ma sai suka mayan masa suka ce kai madalla da ku ma almajiran muhammadu matsalar ku kawai kuna cewa Allah ya so muhammadu ya so ya ce shikenan ya ci gaba da baccinsa sai ya sake mafarki sai ya ga su kuma nasara su ma malaman kiristoci cikin kyakkyawar kama sai ce kai madalla da almajiran annabi isa matsalar ku ɗaya kuna cewa annabi isa ɗan allah ne sai suka ce kai ma madalla da almajiran annabi muhammadu matsalar ku kuna cewa allah ya so muhammadu ya so wannan sahabin da ya tashi sai ya zo gaban annabi ya bashi labari shine jabir ɗan samura yake bada labari yace da ya zo ya gaya wa annabi labarin mafarkin sai annabi ya ce kuntu asma'uha minkum fatu'udhunani na kasance dama ina yawan jin kuna faɗar wannan kalma kuma duk lokacin da kuka faɗe ta sai raina ya ɓaci amma ban hana ku ba saboda me saboda wahayi bai sauka ba amma ba na so daka daga wannan rana sai annabi ya ce ƙulu ma sha Allahu thumma sha'a fulan daga yanzu in za ku ce Allah ya so wani ya so to kar ku ce sha'a Allahu wa sha'a fulan sai dai ku ce thumma Allah ya so sannan sai wane ya so don a gabatar da san Allah sama da san kowa domin adafi da summa a larabci yana nuna fifiko da tazara amma adafi da wawun a ce wane ya so wane ya so to yana nuna daidaito amma wane ya so sannan wane ya so to yana nuna fifiko da haka ko wani za ka ce masa Allah ya so kai ma ka so a'a ka ce Allah ya so sannan kai ma ka so ba dan Allah ba sannan da wani to da kaza bai faru ba wannan ba laifi ba ne amma ba dan Allah dawa ne wal iyazu billah wannan shirka ce wannan nan ko annabi ne domin ba a hada Allah da kowa a irin wannan babin an gane ko to da ka dai yace fa ja'ala mashi'atahu daga nan ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa sahabbai a aikace ganin damarsa shi a kankin kansa annabi sallallahu alaihi wasallama murattabatun ala mashi'atillahi yana bin bayan san Allah ne kuma ana jeranta su ne bi thumma da thumma allati tufidu tartiba wa tarahi wacce take nuna jerantuwa da tazara la bil wawi kada a hada da wawu li'annaha domin ita wawun taqtadit tashrika tana nuna daidaito da shirka an gane ko to kaga kenan wanda yake cewa wai hada Allah da annabi ma shine tauhidi jahilci ne ƙarya ne ɗayan bi ne ko shi ma bai sani ba don haka yake magana akan abin da bai sani ba ko kuma ya sani yana so ya damfari wawaye don a ci gaba da bauta wa shehunnansu don a ci gaba da girmama shehunnansu da su kansu amma ba a sanya wa Allah kishiyoyi fala ta ji alulillahi an dadan wa antum ta'lamu kuma yana daga cikin abin da kafirai da kansu za su yi kuka a kansa a cikin wutar jahannama daidaita wani da suke da Allah ko da wani nan ku annabi ne ubangiji yana hakaito mana qalu wa hum fiha yahtasimun zaka ji kafirai suna fada alhalin suna cikin wuta a wutan ma suna fada da junansu shehunnai suna fada da muridai waɗanda aka bautawa suna fada da wanda suka yi musu bauta shine Allah ya ce qalu za ku ji suna cewa wa hum fiha alhalin duk suna cikin wutar jahannama yahtasimuna suna husuma da juna tallahi in kunna lafi dalalin mubin zaka ji muridai suna cewa shehunnai wallahi mun rantse da Allah mu mun kasance a cikin bata mabayyaniya a duniya saboda me idhnu sawwikum bi rabbil alamin domin mun yi ta daidaita ku da ubangijin talakai mu ce Allah yana yi shehu ma yana yi wanda insha Allah za mu zo a karatu na gaba akan maganar kun faya kunu kun faya kunu Allah ne mai yin kun faya kunu amma shehunnai a Kano duk an ce suna kun faya kunu wasu an gaya musu wasu sun faɗa da bakinsu idan mun zo karatu insha Allahu za a ji Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta na'am to gaba ta tala hudu insha Allah mun zo karatu na gaba sai mu maimaita ta ma'ana mun tsallake gaba daya qawluhu wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi ko komai yana gudana da kaddara Allah to bari mu karanta yace la shakka ba ko kwanto anna kullu shay'in cewa dukkan komai bi taqdirihi da kaddarawar ubangiji yake kasancewa la yakhruju an taqdirillahi babu abin da ke fita daga kaddara Allah min alkhairi wa sharri ko alheri ko kishiyarsa wa da'ati wal ma'asiya ko biyayya ko sako wal kufri wal imani ko kafirci ko imani wal mardi was siha ko lafiya ko cuta wal gina wal faqri ko wadata ko talauci wal ilmu wal jahal ko ilmi ko jahilci komai da ka sani a duniya sai da kaddara Allah yake kasancewa in kaga wani ya zama jahili Allah ya kaddara masa jahilci sannan shi kuma yake ilimin in kaga wani ya zama mai kuɗi Allah ya kaddara masa zai yi kuɗi sannan shi kuma ya je yayi sana'a da haka akwai kaddara kuma akwai aikin bawa an gane ko aikin bawa duk yadda zai in kaddara bata rubuta ba abu ba zai faru ba duk yadda zaka so ka zama kaza in kaddara bata rubuta maka ba ba za ka zama ba amma idan kaddara ta rubuta kuma kai kai kokarinka to sai abu ya kasance to haka nan duk yadda zaka so ka warke daga cuta in Allah bai kaddara maka waraka ba ba za ka warke ba in duk zaka shanye maganin duk duniya amma idan Allah ya kaddara maka waraka kuma ka sha magani sai ka warke kai wani lokaci kuma koda ba kai riko da sababi ba tasirin kaddara yana sa abu ya faru ko babu sababi mutum yana iya warkewa daga cuta ko da bai sha magani ba saboda kaddara ta riga ta rubuta zai warke mana Allah ya kaddara masa waraka yo nawa ne mara lafiyan da ya warke bai sha magani ba ai suna da yawa ko to mu gane ita kaddara tana tafiya tare da sababi Allah ya kaddara za ka yi kuɗi sababin kuma shine ka yi sana'a Allah ya kaddara za ka yi ilimi sababin kuma shine ka je makaranta Allah ya kaddara za ka yi kaza sababin shine kai kaza to ita kaddara ba ta cin karo da sababi kaddara zaman kanta take sababi ma zaman kansa yake to amma tasirin kaddara ya fi tasirin riko da sababi mutum Allah zai iya kaddara masa cewa zai samu kaza ko bai bi sababi ba kaddara sai ta zo ta sa ya samu abin to amma kar ka dogara da wannan ka ce to ai kaddara tana yi ko ban yi riko da sababi ba sai ka ki a'a galibin kaddara kuma tana tafiya ne tare da me sababi wa atainahu min kulli shay'in sababa fa atba'a sababa da haka komai yana da sababi da haka kai riko da sababi kar ka ƙi riko da sababi a samu akasi kuma ka zargi Allah in haka ta faru to ka zargi kanka Allah ya yi ƙaddara zai tsare ka zai baka lafiya zai kaza sai ka je ka sha kwata sai cuta ta kama ka sai ka ce Allah bai tsare ka ba Allah ya tsare ka kai ne ka je ka sha kwata Allah ya kaddara zai baka lafiya amma ya ce ka sha magani sai ka ki shan magani sai baka warke ba Allah ne bai warkar da kai ba a kai ne ka ki riko da sababi saboda da ya kaddara ya hada da sababi kai kuma sai ka ki bin sababin mu lura da kyau bahaushe yana cewa rabon kwado baya hawa sama ko ya hau zai sako don ya nuna maka tasirin kaddara akan mai riko da sababi amma ba don ya kore maka riko da sababi ba shi yasa a zamanance yanzu ake gyarawa idan ma rabon kwaɗan ya hau sama kwaɗan yana bin sa don kwaɗan zamani yanzu yana hawa sama to in dai kwaɗo ya waye rabansa in yana sama zai bi shi kai kuma me yasa ba za ka waye ba shi yasa a wani karin maganan bahaushe yake cewa in an yi izawaka sai a yi iza kafa ma'ana idan an yi addu'a kuma sai a yi aiki a masallaci a sallarka ta dare a ruku'unka kai ta addu'a Allah ka bani arziki Allah ka raba ni da talauci Allah ka buɗe min kofofin arziki to amma tare da haka in ka aka idar da sallah sai kai me sai ka tafi kasuwa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah aba kawai kai addu'a ka koma ka kwanta mutane suna kasuwa kuma ka ce za ka yi arziki ƙarya kake yi mafarki kake yi baka farka ba sai ka farka to mu kula da wannan da haka idan ana magana kaddara ba ta cin karo da riko da sababi al'akhzu bil asbabi shay wal qadaru shay'un akhar daka mu lura da wannan daka da wadata da talauci duk kaddara ce amma tare da riko da sababi ilimi da jahilci kaddara ce amma akwai riko da sababi sai ce kullu shay'in yajri bi taqdirihi komai yana gudana da kaddara wa laysa fi mulki shay'un lam yuqaddirhu babu wani abu da zai gudana a mulkin Allah wanda Allah bai kaddara shi ba wala yuriduhu kuma bai so shi ba duk abin da kaga ya faru a duniya sai da Allah ya kaddara sannan kuma sai da ya so sannan abin ya faru shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ihris alama yanfa'uka ku dage ku yi kokari wajen neman abin da kusan zai muku amfani ka gane kana buƙatar dukiya to ka dage wajen neman ta kakkai lalaci kana son ka zama malami dage wajen neman ilimi kakkai lalaci to idan mutum ya yi iyayensa don ya samu wani abu sai bai samu ba to ya sani kaddara ce ta riga fata Allah ya kaddara ba za ka samu ba to amma duk da haka kada zuciyarka ta mutu shine manzo Allah ya ce wasta in billahi wala ta'jaz ka nemi taimakon Allah ka dage kar kai raki sai ce fa in asabaka shay'un idan wani abu ya same ka wanda ba shi kake so ba to faƙul sai ka ce ƙadarullahi wa ma sha'a fa'ala haka Allah ya ƙaddara shi kuma abin da ya so haka yake aikatawa wannan kalmar kamar rarrashin zuciyarka ce ba gazawarka ba ce ba kasawarka ba ce a ƙaddara ce ba ta rubuta za ka samu ba to amma kuma hakan baya hana gobe ma ka fito nema to wannan shine rayuwar duniya ita gaba ɗayanta gwagwarmaya ce ga wanda ya fahimci duniya kullum gwagwarmaya take ba wanda yake cin riba wannan rayuwa sai wanda ya shiga mai gwagwarmayar rayuwa amma duk mutumin da ya ce zai ja gefe baya son kalubale a rayuwarsa to kamar yadda malamai suke faɗa za ka zo a ala ko raka koma a ladan gabe irin abin da ake cewa idan yaro jariri ya mutu a ce ya koma to kai ma za ka mutu a ce ka koma baka shuka komai a duniya ba amma maza jarumai a duniya to kalubalen rayuwa baya hana su yin abin da suke ganin shine daidai kuma shi duk wanda ya tunkari kalubalen duniya daman magana zaman lafiya ta kare masa cewa zaman lafiya ma'ana zai ta fuskantar kalubale yau kaza gobe kaza gobe a zagaji ba a hantara gata kila ma a kama a daure wannan ba zai canja komai ba ga wanda ya fahimci mecece rayuwa me duniya to da haka masu tunani masana malamai haka abin da suke faɗa kenan hubbus salamati yusni anil ma'ali an gane ko wa yugril mar'a bil kasali ko wani abu makamancin haka suka ce hubbu salamati san ka zauna lafiya yusni anil ma'ali shi yake hana ka samun ɗaukaka shi yake hana ka samun ɗaukaka amma duniyan nan ba wajen zaman lafiya bace ba ga duk wanda ya san mece ce duniya kuɗi kake so ƙalubalen kuɗi suna nan mulki kake so ƙalubalen mulki suna nan da'awa kake yi kalubalen da'awa suna nan kamar yadda kalubalen fashi da makami ma yana nan abinda kullun zaka rinka fahimta in dai kana daidai sai kake fahimta sai kake fuskantar kalubale ba daina ake ba ka tunano tun yaushe ake kashe barayi an daina sata tun yaushe ɗan daba suke faɗa suke kashe junansu sun daina daba to shikenan kuma sai wanda yake cewa ai daidai dan barazanar kisa ko ɗauri sai sa ya daina to baka san rayuwa ba in kai haka kayi asara ka tambayi 'yan kasuwa nawa aka kashe a hanyar Legas wasu 'yan fashi suka kashe su wasu mota ta yi haɗari ta kashe su an daina fatauci to duk lokacin da kake tsoron ai wani aboki na tare muke kasuwanci 'yan fashi sun kama shi ai wani aboki na tare muke fatauci mota ta barar da shi ya mutu da haka ni na daina magana banza kake baka san duniya ba baka san rayuwa ba wannan sai hana kai ka mutu a'a wani da kaga ya mutu a hanyar fataucinsa nan kaddararsa take bai isa ya guje wannan ba kullau kuntum fi buyutikum labaraza allazina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim Allah ya ce gaya musu ko a ɗakunan ku kuke kwance idan muka kaddara mutum zai mutu a wani waje sai ya taka da kafarsa ya kai kansa wajen an ce wata rana mala'ikan mutuwa zai zo wajen annabi Sulaiman wanda Sulaiman kun san yana hawa dadduma ta ɗauke shi ta kai shi waje mai nisa tafiyar da dadduma take da annabi Sulaimana na wuni ɗaya in jirgi ne zai yi sai ya yi wata biyu wali Sulaimanar riha guduha shaharun warawahuha shahar Allah ya ce Sulaimani iska ce take ɗaukarsa in yana so ya je waje domin sarkin duniya ne yanzu nan wata matsala za ta kama a ƙarshen bangon duniya wanda jirgi ne zai kai shi kafin a je a yanki tiket ai kaza kuma ana so a ga shugaban kasa a wajen da haka sai Allah ya hore masa iska kawai da yana son zuwa waje malamai suka ce wata dadduma ce da shi da yaho in ya kira wani sunan Allah yayi wa Allah zikiri sai iska ta dauke shi tafiyar da za ta yi da shi da safe in jirgi ne sai yayi wata ɗaya bai je wajen ba ta dawo da shi da yamma in jirgi ne sai wata ɗaya bai dawo ba in ta kai shi da safe ta dawo da shi da yamma in jirgi ne wata biyu zai yana tafiyar bai kai ba to amma duk da haka wata rana mala'ikan mutuwa zai zo duniya kuma zai zo ya ɗauki ran wazirin annabi Suleiman ko wani daga cikin 'yan fadarsa kuma an gaya wa mala'ikan mutuwan zai ɗauki ran shi wannan mutumin ne a ƙarshen bangon duniya ba kuma mala'ikan mutuwa da ya zo wajen annabi Suleiman sai ya gan shi sai ke ta mamaki ga shi dai a bangon duniya aka ce zan ɗauke shi kuma saura minti kaza kuma ga shi a nan kuma shi ba Sulaimani ba ballanta na ka iska ta kai shi to yaya kenan Allah yana so ya nuna wa mala'ika ikonsa to shine shi mala'ikan da ya zo suka gaisa da annabi Sulaiman sai ke ta kallon mutumin yana mamaki a sifar mutum ya zo yake ta kallon mutumin yake ta kallonsa yana mamaki sai ya tashi ya fita to shine sai shi mutumin sai yake cewa annabi Sulaiman wannan mutumin da ya zo yana ta kallo na ya dame ni da kallo waye shi to shi annabi Sulaiman ya san shi mala'ikan mutuwa ne amma bai san me yazo yi ba sai ce mala'ikan mutuwa ne gaishe ni yazo yi sai ce da Allah ma rabu da shi sadar duma ka ta dauke ni ta kai ni bangon duniya ashe meeting point din zai je shi mala'ikan mutuwa tuni ya tafi yana jiran sa kawai shi kuma yace a sa iska ta kai shi sai annabi Sulaiman ya ce to iska dauka shi ki kai shi bangon duniya tana daukar sa ta dire shi suka yi kicibas ashe kai kansa yayi wajen ajalinsa da kansa to shine mala'ikan mutuwan bayan ya ɗauki ransa a wajen sai ya dawo wajen annabi sulaimana ya ce abin mamaki ɗazu da na shigo kaga ina ta kallon wani mutum sai ya ce kwarai ai bayan ka fita ma ya sa na ɗauke shi kai ya ce to ai shi allah ya ce in je waje kaza ɗauransa na ɗauki ransa a can da haka malamai sukan kawo wannan kissar don ta nuna maka buwayar allah ba a gujewa ajali ba a gujewa mutuwa duk ranar da allah ya yauce ranar mutuwar wani wallahi minti ɗaya baka isa ka me minti sakan baka isa ka ƙara ba sakan fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun to kaga duk mutumin da ya fahimci wannan a tsarin rayuwa mutuwa ba ta tsorata shi abin da ya sa a gaba kawai shine abin da yake gabansa idan Allah ya maka gaman ka tari gaskiya ce a gabanka to take mata totir abin da kanikawa suke cewa kai ta kwano tafi a miliyan domin idan mutumin banza ne ma yadda kake take wa gaskiya totir shi ma na banza haka yake take mata to na banza bai daga totir ɗinsa ba sai na gaskiya ya daga haba haba duk yadda za ka yi wa'azin mutuwa wa'azin kwanciyar kabari wa'azin tashin alkiyama haka fa baya sa dan fashi ya daina fashin sa wani kana gama wa'azin ma yana zamu fita operation malam ai mana addu'a to sai kai da zaka ce Allah ya ce annabi ya ce kuma sai ka fasa a ba a haka to da wannan shine kalubalen rayuwa duk mutumin da yake tsoron kalubalen rayuwa ba zai zama komai ba a duniya zai zo a ala kore kuma a ladan gabe za ka zo ka mutu ana makotanka sai an rinka musu kwatancenka a ai makocinmu ne a nan ne yake sallah ba an kasa gano ka saboda baka shiga gwagwarmayar duniya ba amma ka shiga gwagwarmayar rayuwa to dan da yake cikin uwarsa ne kadai ba zai san ranar da ka mutu ba to wannan kuma ita ce mutuwar manya sayyid qutub ɗaya ne daga cikin jaruman wannan zamanin daga 1950 zuwa yanzu aka yi su da su da irin su Hassan al-Banna da sauransu Sayyid Qutb dan kasar Misra ne rataye shi aka yi mutu a kasar su akan littafi ɗaya da ya rubuta akan sa aka ce ko ya canja fatawarsa ko a rataye shi ce ya yarda a rataye shi in dai gaskiya ce akan ta ba zai daga ba irin kalubalen da Imam Ahmad ya gamu da shi lokacin fitnatu khalqil Qur'an malamai da yawa an kashe su akan wannan akan fatawa ɗaya da mu canja gaskiya za mu canja a'a in dai wannan ran ne gwanda mu haƙura da shi to sayid kutub yake ba da labari shi asalinsa mutumin misra ne amma mazaunin faransa irin larabawan nan ne 'yan sharholiya an shekara arba'in ko sama da haka kyakkyawar fatiha ba iya ba to amma kun san sanadiyar shiryarsa sai da ya zo ya zama zakakurin malamin musulunci har tafsiri ke gare shi a yau fi zilalil qur'an ya ce sanadiyar shiryarsa shi da kansa yake ba da labari ya ce sanadiyar shiryarsa yana birnin paris akwai wata babbar coci da ba a kada ƙararrawarta sai wani abu mai mahimmanci ya faru a faransa a birnin paris ya ce to kawai ran nan sai ji ana ta kaɗa ta ana ta kaɗa ta ana ta kaɗa ta kuma in ana kaɗa ta duk gari zai ɗume ya ɗauka ga wanda ya san kano tsohuwar kano a da can shekara talatin baya akwai wani agogo a kofar kudu a kofar kudu akwai wani agogo an gane ko yanzu a sakatariyar kano municipal gininsa yake wannan agogon shekara talatin zuwa talatin da biyar baya idan ya buga a kano duk cikin badala ana ji an ce turawan mulkin mallaka ne suka sa shi domin wannan wajen shine ofis ɗin gwamnan turawan mulkin mallaka ko inda dai suka zauna suka yi aiki to sun yi wannan agogon ƙato idan lokacin aiki ya yi ko lokacin tashi daga aiki in ya buga duk ma'aikata za su ji duk gari zai ɗauka to kamar irin wannan agogon ne ita wannan ƙararrawar take a cikin birnin paris a wata coci ya ce to tai ta bugawa tai ta bugawa sai ke tambaya wai yau me yake faruwa ne ake ta buga wannan kararrawa sai aka ce ai wani babban malami ne ya mutu a misra ana murnar mutuwarsa a lokacin hasanul banna lokacin da aka harbe hasanul banna ya ce to daga nan ne ya fara mamaki yanzu akwai wani dan adam musulmi ba bature ba wanda kimarsa da darajarsa take tada hankalin arna har in an kashe shi suke murna to shine yake bibiyar tarihin waye hasanul banna wanda sanadiyar shiryuwarsa kenan yace to tun daga nan ne rayuwarsa sai ta fara canjawa sai rayuwarsa ta fara canjawa daga nan har Allah madaukin sarki ya sa masa kishin addinin sa da dawowa ya karanci addinin kuma har yayi ta karance karance yayi ta rubuce rubuce wanda ashe Allah ya kaddara a sanadiyar wannan shi ma zai bar duniya to wannan ita ce rayuwa bambancin mutuwar kima da mutuwar wulakanci shine yin ta akan gaskiya raƙumin da ya mutu a kurki mutuwa ya fa ko ba haka ba karen da ya mutu a bola mutuwa ya rai ke gare su rai ke gare ka me bambancin mutuwa ka da tasu aikin da ka mutu kana yi shine bambancin kawai amma idan mutum yana aikin banza a rayuwarsa babu bambancin mutuwarsa da mutuwar kare duk ɗaya ce ana rufe gawar ka ce kawai don mutunta jikin ɗan adam amma ba ya mutuwar ka ta bambanta da ta kare ba yadda za ka gane ma kare ya fi ka kima sai an je lahira Allah zai wa kare abin da kai za ka nemi ya maka ya ce ba zan ba domin idan aka je lahira Allah ya yi hisabi duk dabbobi bayan an gama musu hisabi Allah zai ce ku zama ƙasa amfaninku ya ƙare a lokacin kafiri zai yi burin shi ma ya zama ƙasa Allah ya ce a'a baka isa ba wa yaqulul kafiru ya laita ni kuntu turaba kafiri sai ya ce ya Allah ni ma a maida ni kasa ya ce ya baka isa ba yau kare ya fi ka daraja inda kare je kai baka isa ma ka je ba to wannan shine ga dukkan mai hankali da tunani ya zan yi in bambanta mutuwata da mutuwar karnuka ya zan yi in bambanta rayuwata da rayuwar dabbobi ya zan yi mai makomata ta bambanta da makomar dabbobi to wannan kuma sai ka shiga gwagwarmayar rayuwa ta yin daidai da ƙoƙarin aikata daidai da ƙoƙarin yada daidai da ƙoƙarin kiran mutane zuwa ga daidai kowa gwargwadon matsayinsa kowa gwargwadon ajinsa kowa gwargwadon damar da Allah ya bashi amma ka ce kai duniya za ka zama ɗan ba ruwanmu kai ɗan kallo ne to wannan ƙarshen asara da taɓewa kenan da haka Allah maɗaukakin sarki ka raya mu akan gaskiya ka kashe mu akan gaskiya Allah maɗaukakin sarki ka samu mu zama cikin waɗanda addinin musulunci zai yi alfahari da su Allah ka sanya mu cikin wanda rayuwarsu za ta zama sanadin shiryuwa da gyaruwa ta da yawa daga cikin al'umma Allah ka sanya mu cikin waɗanda rayuwarsu za ta zama sanadin canjawar rayuwar da yawa daga cikin al'umma daga ba daidai ba zuwa ga daidai wannan shine ribar rayuwa Allah madaukin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya ya ba mu ikon nisantarta a nan za mu dakata wasu alaikum wa rahmatullah